لي أمري وحلقت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka shirinmu na ayyuhan sani shiri da ke tattaunawa kan maudu'ai mabambanta juna a addinin musulunci wannan kuma shine shiri na tara kamar yadda yake zuwa muku a wannan kafa ta sadarwa ta facebook a maudu'in yau zai tattauna ne kan hukuncin yin giba a mahanga ta addinin musulunci maudu'in yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga allah subhanahu ta'ala wanda yake yin halitta ba tare da taimakon wani ba wanda ya umarci ɗan adam da ya aikata wasu abubuwa ba don komai ba sai don maslaharsa a rayuwarsa ta duniya da kuma maslaharsa a rayuwarsa ta lahira wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ma'ana duk wanda yayi wa Allah subhanahu wata'ala da manzansa da'a to wannan mutumin hakika ya samu babban rabo rabon ma mai girman gaske tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin haƙƙinsa yana cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ma'anan ayan Allah subhanahu wata'ala yake faɗa kan hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da mutane sun kasance dab suke da su fada cikin halaka dab suke da su fada cikin wuta amma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah nan ya tsiratar da su ya bar su ya bari ba su fada gidan wutan nan ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin hadisinsa shahararre yana cewa kullul muslim haramun damuhu wa irduhu wa malu ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya zubar da jininsa ko da wasa musulunci bai yadda ba ka jima wani dan uwanka shi ko da wasa ba a yadda ba wa irduhu haramun ne a musulunci ka keta mutuncin wani ko da ko da wasa ne musulunci bai yadda ba ko da wasa ka cima wani mutunci ko da ko irin biskilancin nan ne ka kalle shi ka ce ka ga fiska kamar slippers inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka shiga cikin mutuncinsa musulunci ba zai yafe maka ba kuma sai an hukunta ka akan wannan maganar da kake ganin ta kamar wasa ranar lahira domin ya fara cikin istihza shi kuma istihza'i halakarwa yake kai mutum Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa malu haka nan haramun ne a cikin addinin musulunci ka taɓa dukiyan wani ko da da wasa ne ka ɗauke mai kuɗi ka ɗauke mai kayansa da ya aji ko wani abu makamancin haka wanda yake da alaka da dukiyansa musulunci ce haramun ne ka sa hannu ka ɗauka dukiyan da ba naka ba ya kai ɗan uwana hakika Allah subhanahu wataala ya haramta yin giba ko gulma a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa wala yaktab ba'dukum ba'd kada sashin ku ya rika cin naman sashi ayuhibbu ahadukum an yakula lama akihi wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya rika gulman sashi ayuhibbu ahadukum an yakula lama akihi mayitan fakarihtum yanzu ɗaya daga cikin ku zai so ya rika cin naman dan uwansa bayan dan uwan ya mutu ya rika ɗauko wuka yana yankan naman ɗanye yana ci a bakinsa fakari lalle za ku ki haka to Allah subhanahu wataala ya ce tunda za ku ki haka to ku ji tsoron Allah ku daina wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim ya kai dan uwana Allah madaukakin sarki ya siffanta mana siffofi na muminai a cikin alkur'ani mai girma ba dan komai ba sai dan mu mu ji siffofi na muminai mi koyi da su Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa daga cikin sifofin muminai وإذا سمعوا اللغو عارضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa su daga cikin tada ko siffa ko al'ada na muminai idza sami'u lagwa idan suka ji ana wani magana wanda yake ya saba wa karantarwan addinin su a'radu an sai su tashi kenan kamar ka ce idan muminai suka ji ana gulman wani a wurin da suke zaune tashi suke yi aradu an wa qalu ma sai sun ka cewa lana a'maluna mu muna da aikin mu da musulunci ya umurce mu da shi wa lakum a'malukum ku ko tilla kun dauki wannan shine zai zama aikin ku to guje mu mun ba salamun alaikum la nabtagil jahilin sabida hadarin gulma da giba a cikin addinin musulunci addinin musuluncin ya haramta wa al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kansa ya yi bayanin giba ɗin wanda abu huraira ya ruwaito mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a tadruna mal giba shin kun san me ake nufi da giba kuwa kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafi sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to abinda ake nufi da giba idza zakarta akhaka bima yakrahu idan ka ambaci dan uwanka da abinda baya so to wannan kai giban sa kalu kila sai suka ce ara'aita in kana fi akhi ma aqulu yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da na faɗa ko da ya kasance wannan dan uwan nawa ko wannan mutumin yana aikatawa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu idan ko har ya zamanto wannan mutumin da gaske akwai wannan ɗabi'an ko al'adan nan a tare da shi hakika kai kibansa wa in lam takun wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu idan ko har ya zamanto baya da wannan ɗabi'a baya aikatawa to haƙiƙa ka yi masa kire menene kire shine ka yanko ƙarya ka jingina wa mutum walidhalika saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da al'umma akan irin wannan aikata aikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyyakum wal ghiba ka shaidunku da yin giba fa'innal giba domin ita giba a shaddu zina ta fi zina girman zunubi Dan uwa zai ce ya za a ce giba ko gulma zunubinsa ya fi na zina kwarai da gaske ɗan uwana san Allah ya ce innan rajula sanin dai shi mutum kad ya zini zai iya yin zina wa ya tuba kuma ya tuba wa ya tubu kuma ya tuba fa tuba Allahu alaihi sai Allah subhanahu wataala ya karba tubansa amma shi ma'abocin giba ko mai yin gulma da mutane Allah subhanahu wataala ba zai gafarta masa ba har sai wanda yayi gulman nasa ya yafe masa idan kai da aka yi gulman ka baka yafe ma mai gulman naka ba to shikenan wannan gulman da yayi ita ne za ta kai shi sanadiyarsa na shiga gidan wuta shakka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana nau'uka na azaba da ake wa ma'abucin yin gulma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito shi cewa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni na zo na wuto wasu mutane suna da kumba na tagulla farshi aka yi fansu kumbunansu na tagulla ne yahmisuna wujuhahum wa sudurahum suna karta suna yagan fiskokinsu da kirazansu sai na ce su wane ne waɗannan kuma ya mala'ika jibril laifin me suka yi mala'ika jibril sai ya ce ha'ula illadina ya'kuluna lu'uman nas wa'annan su ne mutanen da suke cin naman mutane wa yaqa'una fi a'radihim suke fadawa cikin mutuncinsu suna kutsawa cikin mutuncinsu su tsinka mutuncin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisin hadisi ne mai ban tsoro lalle mutane da yawa an fada cikin wannan kurakuran an yi gulman wasu an ci naman wasu ba tare da an gani an gan shi a matsayin wani laifi ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi cikin daren da aka yi mi'raji da ni zuwa sama na wuce wasu mutane yaqta'una al-lahma suna yanyanke nama min junubihim daga sassanin jikinsu sun mayar ƙwamunahu sannan su lunkuma a bakinsu a matsayin loma sun mai yuƙaru lahu sai mala'iku su rika cewa da su kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akikum ku rika cin naman dan uwanku nan da kuka kasance kuna ci a duniya fa qultu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai na ce ya jibril ya mala'ika jibril man haula to wa'annan kuma su wane ne mala'ika jibril sai ya ce haula min ummatik wa'annan suna daga cikin al'ummanka alhammazuna allammazuna masu yin zumbe masu yin yamci mutum ya zo yana yin wani abu sai a rika zumbe yana kagan ko kuma ya fice a taba ya haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji irin azaban da za a rika ma irin wa'annan mutanen tare da cewa ba hadarin abu mutanenmu yanzu ba sa ganin wannan laifin a matsayin laifi sun mai da shi ba komai ba wani zai iya yin irin wannan laifin sau biyar a rana wani zai iya yi sau goma yan uwa ya ce akwai wanda zai yi su ashirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana a cikin a cikin littafin Imam Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a littafinsa tare da isnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi innal abda la yatakallamu bi kalimatin sanin dai bawa zai iya furci da wata kalma ma ya tabayyanu fiha wanda shi yana ganin abin da ke cikin wannan kalman ba wani abu bane ya zillu biha fin nari wannan kalmar kwara daya ita ne za ta zamiyar da shi ya fada cikin gidan wuta mimma bainal mashriqi mimma bainal mashriqi wanda nisanta da kuma inda zai fada ya kai nisan tsakanin gabas da yamma Allah mun tuba Allah ka yafe mana a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu shi ko cewa yayi manzon Allah sallallahu shi Abu Umama al-Bahili yake cewa innal abda sanin da ya bawa ranar lahira la yuta kitabahu za a bashi littafin sa a ranar lahira fayara fihi hasanatin lam yakun amilaha sai ya ga a cikin littafin akwai wasu kyawawan ayyuka wanda ba shi ya aikata su ba fa ya kulu sai ya ce ya rab ya ubangiji na min aina li hada ina na samu wannan fa ya kulu lahu fa ya kulu sai a ce da shi hada bi maktabakan nasu wannan yana daga cikin abin da mutane suka yi gulman ka ne muka ɗibo lada muka baka wa anta la tashkur kai baka ma san an yi gulman naka ba gashi mun ɗibo lada mun baka yahya bin mu'az razi yana cewa li yakun hazzal mu'min minka thalathati salih mu'mini ya zamanto a wurinka yana da ɗabi'u ko rabo guda uku ka zamanto kana da ɗabi'u guda uku kan mu'mini shi kuma mu'minin ya rabauta da kai da ɗabi'a guda uku na ɗaya annaka illam tanfa'ahu fala tanfa'ahu in dai kai ba za ka iya amfanar da shi ba a matsayinka na ɗan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama ka ya mutunta ka ya fifita ka akan sauran halittunsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila in har a matsayinka na wannan dan adam din da Allah subhanahu wata'ala ya fifita ka ya daraja ka ba za ka iya amfanar da shi ba to flat duro kar ka cutar da shi illam tasurruhu illam tasurruhu falata falata gummu falata gummu in har ba za ka iya faranta masa rai ba a matsayinka na ɗan adam to kakka bakanta masa rai na ƙarshe ya ce illam tamdahu fala ta in har ba za ka iya yabansa ba to karka kushe shi in har ba za ka yaba mutum ba karka kushe shi Allah subhanahu wataala ya yafe mana kafara wani hanya mutum zai bi don neman mene kankara zunuban da ya aikata na gulman mutane wani mutum ya zo wurin ibn sirin sai ya ce ma ibn sirin ni fa na yi gulmanka don Allah ka warware ka sa ni a cikin hilli kamar dai da an saka ce to ka yafe mini sai ibn sirin ya ce da shi wa kaifa ahallu ma harrama Allah yaya zan iya halatta abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya haramta shi kamar dai a nan wurin ibn sirin yana masa ishara ne zuwa ga cewa ai ka je ka fara roƙon Allah gafara kawai ai ka je kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala gafara kenan daga nan wurin sai malamai suka ce idan har magana ba ta riga ta iso wurin wanda kai gulmansa ba ka je ka tuba Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka kar kuma ka gaya ma wannan abokin naka ko wannan mutumin da kai gulman nasa shine yafi dacewa domin kar ka je ka shagaltar da shi da mugayen tunane tunane domin duk lokacin da ka zo ka ce wani ai na yi gulman ka to abin da zai fara fadowa ransa shine me da me ka faɗa a kan shi me ya faɗa ya ce ya ce na yi kaza ne ko ko kaza ya ce da wa da waye a wurin sai ka sani ya shi wani tunani haka ce in dai maganan bai zo wurinsa ba to ba ma sai ka gaya masa kafaro ta Allah subhanahu wataala ya gafara amma ku in maganan ta zo wurinsa to aka ce kana da hanyoyi guda uku wanda zaka nemi Allah subhanahu wataala mene gafara akai Allah ya yafe maka akai hanya ta farko shine ka koma cikin wa'annan mutanen da kai gulmansa a ciki ba gane ba wa'annan mutanen da ka tsaya ka faɗa wannan mummunan maganan a kansa ka koma wurin su ka ce su inni kad zakartu indakum fulanan bi kaza wa kaza nayi na zo na ambata muku wane da wane na ce ya aikata kaza da kaza da kaza to ku sani fa ƙarya ne bai tabbata ba bai aikata ba to kaga na ɗaya kenan na biyu ka kai wurin shi wannan mutumin da ka kirkira ma ƙarya ka jingina masa ka je ka same shi ka neme shi ya yafe maka hanya na biyu ke hanya na uku shine ka koma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala gafara ba dare ba rana daga nan har zuwa ƙarshen rayuwanka domin baka sani ba Allah ya yafe maka ko bai yafe maka ba kenan za ka ta yin istighfari akan wannan maganan kullum har zuwa mutuwanka domin ba to waya za a bugo maka a ce maka Allah ya yafe maka yanzu ai ba za maka haka ba to ya za ka yi yanzu sai ka yi ta roƙon Allah gafara ko da yaushe cikin awanninka ashirin da hudu kullum ka yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala gafara duk lokacin da kake da wani faraga to ka tsaya ka roƙi Allah subhanahu wata'ala gafara kan wannan gulman da kuma sauran kurakurai da kake aikatawa ba dare babu rana domin babu mafi girman zunubi kamar irin wannan zunubi domin su sauran zunubai zaka zauna ne ka roƙi Allah subhanahu wata'ala gafara tsakaninka da shi ya yafe maka amma ita wannan kuwa sai ka je ka nema ka nema gafara ko ka bi abubuwa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda uku kamar yadda muka ambata a baya ke nan sannan shi Allah subhanahu wataala kuma baya son irin wannan kutse din aje ana gulma ana cin naman mutane Allah baya so Allah ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa fajtanibu rissa min al-awthani wajtanibu qawla zur kun nisanci shirka da kuma ku nisanci dukkanin wani irin dauda ko dauɗe-dauɗe sannan ku nisanci bautan gumaka sannan ku nisanci faɗan zur abin da bai faru ba ku ce kuna cewa ya faru abin da bai yi ba a yi ba ku ce an yi musamman ma wannan hali da ake ciki za ga mutane in zaman gida ya ishe su sai a fito kofar gida ko a samu wani dan dandali ko wani wuri a zauna a yi ta surutu a yi ta labari wannan ya kirkiro wannan kanyen ya faɗa wannan wani ma ba yana kirkiro labari ne a wannan wurin da ake zama don kawai ba mutane dariya to dan uwana ne ka sani duk abin da ka firta a bakinka Allah subhanahu wata'ala yana nan yana jiranka inna rabbaka labir mirsad abu na biyu kuma duk abin da ya fito bakinka na alheri ne ko na aka san alheri ne mala'ikun nan fa suna nan suna rubutawa Allah subhanahu wataala ya gaya maka tun cikin karatunka na farko farko cewa idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali ka'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi babu wata kalma da zaki firta babu wata kalma da zaka firta face sai mala'ikun nan guda biyu sun rubuta shi raqibun aw atid wannan rubutun da ake maka shine za a miƙa maka shi kuma ranar lahira zaka ga Allah subhanahu wataala ya ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka kai ma kuma kanka hisabi kaga ina ne ya dace a saka kai da kanka zaka fara to Allah bisa wannan manya-manyan zunubai da na karanta a cikin littafin nan nawa da mala'iku ne suka rubuta wanda ba sa yin karya kuma la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun wuri kaza ya dace a kai shi sai mutum ya faɗa da kanshi ya ce gidan wuta za a kai shi Allah ka sanya mu a cikin wanda zamu karanta littafin mu mu faɗa cewa ikira kitabaka al-yawma kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba mu ce gidan aljanna ne Allah cikin rahamanka ba dan iyawan mu ba Allah ka sanya mu a ciki ana ɗaga mun hannu lokaci ya fara da mu kafin nan hadisi na ƙarshe da zamu iya ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man radda al-irdi akhihi duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa ba ma mutuncin ka ba fa ka kare mutuncin ɗan uwanka raddallahu an wajihin nara yawmal qiyama Allah zai kare shi daga barin fadawa shiga gidan wuta a kenan wannan hadisin in ya karantar da mu wani abu ƴan uwana da kuke kallon mu da sauraron mu shine ka iya ma tsayawa ka kare mutuncin ɗan uwanka Allah yana ba da tukuicin gidan aljanna kaga ƴan uwa sun kutsa za su fara cin naman wani ko za a fara gulman wani ko za a fara yi da wani ka iya jan hankalinsu ka ce Allah subhanahu wata'ala baya son haka to Allah subhanahu wata'ala zai baka tukuicin gidan aljanna yan wana abinda zamu iya faɗa kenan a darasin mu na yau saboda lokaci ya riga ya riske mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana shehunan mu da malaman mu gabaki ɗayan su dukkanin su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jagoranci Allah ya ƙara amfanar da al'umma da shi sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa kan ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu tawfiki Allah ya ƙara mana tawfiki gaba ɗaya Allah ya ƙara mana jagoranci ku da kuke jimirin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wa dukiyan ku albarka Allah ya amfana zuri'an ku media Q namu su malam Muhammad Aminu da malam Kalifa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah ya fi mana innan wali dhalika wal qadiru alaihi ni'mal maula wa ni'mal nasir wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh